الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da biyu ga watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami wa shaykh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala a jiya mun tsaya ne a gabar da malam ya tattauna game da ikhbarul jinni bi makani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labarin da wani aljani ya bayar game da inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shine muka ji kisar ummu ma'badi za mu tashi yanzu اختراق الشياطين السمع من الش... من السماء يدا شيطانو سكي ساتو زنتي daga sama yadda shedanu suke farautar zance lokacin da mala'iku suke tattauna abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar na wahayi abinda zai faru abinda bai riga ya faru ba zai faru Allah maɗaukakin sarki ya zartar da shi to mala'iku sukan tattauna wannan batun a sama tsakaninsu to shaidanu sukan sato wannan maganar su kuma aiwatar da abin da suke so su aiwatar da ita na sharri kamar yadda za mu zo mu ji a cikin hadisi insha Allah ta'ala malai ce ali bin abbas radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisi ne daga sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda ƙala yace أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bani labari annahum baina mahum julusun lailatan ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da suke zaune a wani dare tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rumiya bi najamin fastanara sai aka yi jifa da wani tauraro sai ya haska sama abin da ake nufi da jifa da tauraro shine irin tauraron nan da ake jifowa wanda yake wucewa ya hasken nan kawai sai a neme shi a rasa ina fata yan uwa mun gane irin sa aiko yawa to irin wannan tauraron kawai suna zaune tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana tattauna wani batun daban kawai sai aga wannan tauraron ya wuce sama ta yi haske فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da su ma za kuntum taquluna fil jahiliya me kuke faɗa a cikin a lokacin jahiliya idan kuka ga irin wannan al'amari ma'ana lokacin da kuka ga irin wannan tauraron ya haska a sama tunda abu ne da ake yin sa ba yanzu ba tun lokacin jahiliya da mun akwai shi to lokacin jahiliya idan kuka ga irin sa me kuke yi ko me kuke cewa ko me ya tsammanin ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ya tambaye su ne ba dan bai sani ba a sai dai ya tambaye su ne dan ya gwada su ya ji abin da suke faɗa mara kyau ya saukar da su daga kai kuma da su abu mai kyau shine dalilin da yasa ya tambaye su qalu sai suka ce kunna na qulu mun kasance mana cewa wulidal laila rajulun azimun wa mata rajulun azimun ai mun kasance mana cewa an haifo wani za a yi an haifo wani mutum babba a wannan daren ko kuma wani mutum babba ya mutu ma'ana duk lokacin da muka ga irin wannan tauraron ya wuce to ɗayan biyu ne ko dai wani babban mutum shahararre ya rasu ko kuma za a haifa wani babban mutum yan uwa ana fata an fahimta kun ga tamfi kenan canfi kenan shi canfi wato duk wata al'umma da ka sani a duniya tana da irin nata canfin babu wata al'umma a da da yanzu face suna da irin nasu canfin hausawa akwai irin nasu canfin da suke yi canfa-canfa ma ba canfi ba kala-kala yanzu ko da a kabilin da muke tare da su a ƙasar nan yarbawa akwai irin nasu canfin wanda idan suka gaya maka sai gaba irin naka bane na hausawa inyamurai akwai irin nasu haka al'ummomin duniya larabawa akwai irin nasu turawa akwai irin nasu mutanen china akwai irin nasu mutanen india kowace al'umma suna da irin nasu camfi ma'ana camfi wani abu ne gamamme da duniya ta tare a kansa wanda kuma ba mai kyau bane addinin musulunci yana ɗaya daga cikin abin da yake lalatawa ke batawa saboda yana tafiyar da imani Allah madaukakin sarki ya samu dace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ji abin da suka faɗa sai ya ce fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi yace to shi wannan tauraro dai da kuke gani ana jifa da shi ba a jifa da shi dan wani ya mutu ko dan wani ya rasu walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala sai da yadda al'amarin yake ubangijinmu ne mai madaukakin sarki idza qada amran duk lokacin da ya zartar da wani al'amari sabbah hamalatul arshi sai maɗauka al'arshi su yi tasbihi mala'ikun da suke ɗauka al'arshi su su bakwai ne wasu malaman tafsirin kuma suka ce sahun mala'iku bakwai ne ba wai guda bakwai bane wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya takwas kai afwan ba bakwai ba takwas to wasu malaman suka ce mala'iku takwas ne wasu suka ce a'a ai sahun mala'iku takwas ne sau ɗaya kowanne sau kuma adadin mala'iku ne masu yawa a ciki sau ɗaya sau biyu sau uku har sau takwas to su ne suke rike suke ɗauke da al'arshin ubangiji maɗaukakin sarki to waɗannan masu rike da al'arshin Allah maɗaukakin sarki su ne suke fara yin tasbihi idan Allah ya zartar da abu to da sun yi tasbihi kuma sai gaba ɗaya inda suke ɗauka da tasbihi gaba ɗaya sai ruɗe ana ta tasbihi sai mala'ikun da suke ƙasansu saman da take ƙasansu sai su je na tasbihin nasu shine ce sun masabbaha ahlus sama'i allazina yalunahum sannan sai mala'ikun da suke saman da take biye da mala'ikun da suke dauke da al'arshi su ma sai su kaure da tasbihi sai a ta tasbihi su ma su ma suna yi sai wanda suke kasan su sai su ji su ma sai su kaure su ma suna yi haka dai abin zai tau annabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hatta yablugha tasbihu ahlu hadhihi as-sama'i ad-dunya har sai tasbihin ya iske ma'abuta wannan sama ta duniya wannan sama da muke kallo ita ce muka sani da sama ta ɗaya kenan ma'ana tasbihin yana saukowa da an yi tasbihi a wannan sama saboda adadin mala'iku da yawan su sai saman gaba ɗaya ta kaure da tasbihi sai na ƙasan su su ma sai su kama to haka za a ta yin tasbihi har sai ya sauko zuwa ƙasa ma'ana saman da take daga ita ko babu wata sama ita ce saman duniya ثم قال الذين يلون حملة العرش sannan sai mala'ikun da suke biye da masu ɗauka al'arshi sai su ce li hamalatul arsh sai su faɗa wa masu ɗauke da al'arshi ma za ƙala rabbukum sai su tambaye su ce mai ubangijinku ya faɗa fa yukhbirunahum ma za ƙala sai su ba su labarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar na hukunci fa yastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan sai ma'abuta sammai duka sashin su ya rinka neman labari a wajen sashi sashin su ya rinka tambaye sashin su cewa mai Allah ya faɗa sai su ba su labari su ce ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya zartar ai za abu kaza zai faru a duniya ne wani zai mutu ko za a haifuwa ne ko za a yaki a waje kaza ko za a samu alheri kaza a waje kaza duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya zarta wanda bai faru ba faruwa zai to sai su rinka tattaunawa a wajen a tsakaninsu حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا هشي لابارن أبن دا الله زرتتن كما شما سيا غنزرو يا سكو سيا زو ونن سمن الدنيا a wata ruwayar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa idan Allah madaukakin sarki ya zartar da wani abu dukkanin mala'iku gaba ɗaya sai su faɗi su suma dukkanin mala'ikun sama duk suma suke yi gaba ɗaya sai kasance mala'ika jibril shi yake fara farkawa idan ya farka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya gaya masa abin da ya zartar hukuncin da yake so ya faru a cikin duniya tunda da mala'ika jibril shine aminul wahayi shine yake zartar da wahayi yake kawo wahayi ga annabawa da manzannin Allah subhanahu wataala to idan Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa to da sannan sai mala'ikun su rinka farkawa masu ɗauke da al'arshi su za su fara farkawa sai su yi tasbihi tasbihin ya rinka sakkowa har sai ya zo ƙasa to bayan an gama tasbihi kuma sannan sai su tambayi mala'ika jibril mai Allah ya jartar sai Allah madaukakin sarki ya gaya musu shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul saba'i hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq har zuwa lokacin da wannan firgici da su ma da mala'iku suka yaye musu Allah maɗaukakin sarki ya farfado da su sai ka ji suna tambayar junansu ma za ƙala rabbuku mai ubangijinku ya faɗa ma'ana mai ubangijinku ya zartar ƙalul haqqa sai su ai gaskiya ya zartar ma'ana gaskiyar nan sai su ba su labarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta to haka labarin zai rinka sakowa na sama ta bakwai su gaya wa na sama na shida sama ta shida sama ta biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu har abin ya gangaro zuwa sama ta daya labarin abin da Allah madaukakin sarki zarta ya sako fatakhsifu jinnu sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim to a lokacin ne kuma a wancan hadisi sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana cewa a lokacin aljanu su kuma ko wance shedanu wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani kamar shi tabi'in da yake rawaita hadisin sai ya kwatanta mana haka haka aljanin suke wani ya hau kan wani har sai sun je daidai sama to ba saman suke shiga ba a za su je daidai saman ta yadda idan mala'iku suna tattauna maganar a sama ta ɗaya za su iya jin abin da mala'iku suke faɗa to sai su je wata kalma guda ɗaya kawai kalma ce guda ɗaya ba wai duk abin da Allah zarta suke ji ba idan da duk abin da Allah zarta ne suke ji gaba ɗaya to ai babu amfanin wahayin ma tunda kafin ya zo kafin ya zo don annabi kuma ya zo don shaidanu da aljanu kenan kaga ba shi da amfani kenan gaba daya to amma wata ƴar kalma ce guda ɗaya za su dan ji shikenan suna jin ta fa yaqfifuna ila awliyaihim sai su jefo ta zuwa ga waliyansu waliyansu abinda ake nufi su ne bokaye wanda suke aiki tare da su kun san kowanne boka in dai boka ne da ya cika boka ba dan damfara ba ko dan walawala za ku samu yana da aljani da yake aiki da shi akwai shedanin da yake masa hidima wanda shi yake zartar masa da duk abin da yake so idan wani ake so a kashe shi zai tura idan wani ake so a sabauta shi zai tura shiga jikinsa duk abin da ake so shi yake masa wannan hidimar to irin wannan shedanin idan sun je sun ji sai su sako wannan maganar su gaya wa bokayen da suke aiki da su to kun ga yanzu boka ya san wani abu na gaiba dan kadan abin da zai faru wanda bai riga ya faru ba shine yace wa yarmuna bihi sai Allah maɗaukakin sarki ya jefo ya sa mala'iku su jefo su da irin wannan tauraron da kuke gani to shikenan sai su tarwatse to a ciki wanda suka samu suka sha wanda ba su mutu ba a lokacin sakamakon harbin su da wannan tauraro to su suke zuwa su isar da wannan labari ga bokayen su saboda haka sai bokaye su samu wannan labarin yace fa ma ja'u bihi ala wajihi irin labarin da su suka zo wa bokayen da shi a fuskar da suka ji a fuskar da yake yadda suka ji shi daga wajen mala'iku fahuwa haƙƙun to wannan zance ne na gaskiya tabbas zai faru to amma sai dai walakinnahum ya na fihi wa yaziduna sai dai suna caccakuɗa wannan zancen da suka ji suna kuma ƙarawa a kansa a waccan ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan gaskiya guda ɗaya da suka ji sai sun cakuɗa ta da ƙarya guda tasa'in da tara ina ba ta an fahimta gaskiya ce guda ɗaya wahini ne Allah maɗaukin sarki ƙwalli ɗaya amma sai a cakuɗa shi a gauraya shi a ƙara ƙarya guda casa'in da tara shi ne sai boka gaya maka wata magana sai ga ta tabbata to amma kuma zai gaya maka casa'in da tara ka ji ƙarya ne to amma saboda shaidan ya riga ya mamaye zuciyar mutum sai ya ga ai wannan gaskiyar da boka ya gaya masa shi a kanta yake boka ya taɓa gaya masa kaza zai faru abin ya faru shi kenan sai hau wannan kan wannan abin sai ya zauna sai kasance mutum ya yi believe da boka irin bilib din da bai da Allah madaukakin sarki ba duk abin da ya faru sai ya tafi wajen boka wallahi yan uwa a cikin mutanen mu wanda suke sa gaban su gabasi sallah akwai wanda wallahi mutum baya zartar da wani abu sai ya je sanar da boka wallahi da yawa duk abin da mutum zai sai ya je ya gaya wa boka ga fa abin da zai ga abin da zai sai a gaya masa ga abin da ya fi dacewa ga abin da ya fi dacewa da sauransu ina ji na taɓa ku labari anan akwai wani boka ɗaya daga cikin ƙauyukan garin nan ƙauye ne yana nan manyan mutane suna zuwa daga ko ina ana zuwa manyan mutane ana ake fakawa sai sha biyun dare ko ɗayan dare ake shigowa ƙauyen za ga manyan motoci daga abuja daga kaduna daga ina daga nan kano ana shiga wajensa wata rana wasu yara 'yan mata ne sun tafi a mota sun je wajensa to da suka je kafin su ƙarasa garin sai suka yi accident sai suka yi haɗari sun jijji ciwo suna buƙatar a kula da su kulawa ta gaggawa amma sai ɗaya daga cikinsu take cewa kada a taɓa sai an je an sanar da boka abin da ya same su wallahi wannan abu ne da ya faru mun je garin wata ta'aziyya ake ake ba mu labarin kada a taɓa su sai boka sai boka ya zo ya gansu wallahi sai da ya zo ya gansu ne ya ce a kai su asibiti sannan aka ɗauke su aka kai su asibiti amma ba su yadda a taɓa su ba sai boka ya zo saboda shi zai ba su lafiya an suka je asibiti ba da saninsa ba zai hana samun lafiya to dan Allah mutumin da ya yi wa boka irin wannan imanin zaka ce ya imani da Allah madaukakin sarki yadda ya kamata to wallahi da yawa daga cikin mutanen mahalin da ake ciki kenan halin da ake ciki kenan an yi imani da boka boka yi imani da baka tsammani baka tsammani abu dan kadan mutum sana'a sai da kosai zai fara ko kaza ko kaza karamar sana'a sai sai an sai an ji an bashi sa'a sai ya ji an bashi sa'a da sauransu gani ka je dai ka ba boka sa'a tunda ka kai masa kuɗi kwarai da gaske ka shi ka je ka ba sa'a Allah ya shirye da mu gaba ɗaya uwa to wannan shine abin da yake faruwa sukan sukan faɗi magana ka ji ta gaske ce sai ka je an sace ma abu sai boka ya ce ai abin yana waje kaza idan aka je waje kaza kuma sai a samu abu sai ce abu kaza kada ka yi saboda babu alheri ai a ciki idan kai kuma sai ga ka samu matsala to daga lokacin sai ka ce dama boka ya gaya mu sau nawa abubuwa suke faruwa sai ka ji an ce sai wani sai can an yi abin sai wani daga gefe sai ce ai dama an faɗa ko ka ta ce ai dama an faɗa an ce babu alheri a ciki waye faɗa waye faɗa boka boka shi sa yan uwa sai barin ka lura da wanda Allah madaukakin sarki ya dora mana nauyin su musamman iyayenmu mata iyayenmu mata sai barin ka lura da su kwarai da gaske saboda wani lokaci shiga cikin wani yanayi da hali yakan sa su fada irin wannan abu idan mace tana buƙatar taimako ko miji ya haɗa mata zafi ko wani bala'i ya kan mata to nan da nan sai wata shaidaniya ta zo ta jata ta ce wallahi akwai wani in kika je shikenan an gama wata mai imani ce sai a ce mata idan kin je kin yi kin tuba wannan fa duk ba wai tatsuniya nake ga ko abin da bai faru ba nake ga muku wallahi abin da yake faruwa ne sai a gaya mata a ce ki je in kin je kin tuba duk abin da ake yi kenan ma'ana ta je ta kafirci in ta kafircin da dawo musulunci sun makafaru sun ma'amalu kenan Allah madaukakin sarki za a yi wayo shi sa wallahi muna da babban aiki a gaban muna da babban aiki a kanmu duk wanda Allah madaukakin sarki ba shi kulawa da iyali yayi sakaci wallahi sai Allah ya tume shi a ce matarka tana zuwa wajen boka yarka tana zuwa wajen boka yanzu kananan yara yan mata an ce sun kashe manyan matan ma kasuwa wajen bokai yara yan mata za ka rinka gani a wajen bokai wajen bokai ta je neman sa ita miji take neman mai mota iri kaza ko mai gida iri kaza wallahi akwai irin wannan akwai irin wannan wani yake ban labari yace sun je gidan kitso matarsa take bashi labari a gidan kitson kawai sai ta ga wata yarinya tana bada labari cewa wani ta gani fa wani ta gani kawai a cikin mota ba ta san shi ba ta taɓa ganinsa ba wai ta je ta ɗibi ƙasar ƙasar tayin motarsa ta ce wallahi gobe sai zariya za a ji a kai wa boka wallahi ya ce matarsa ce take ba shi labari a gidan kitso ita yarinya ta zo gidan kitso tana cewa ina ai ba ta barewa ne wuce ta ba ba ta san shi ba bai san ta ba kawai mota ta gani katotuwa ba ta sani ba dan fashi ne in ya aure ta yanka ta zai ba ruwanta kawai tunda mai mota ne shikenan kwarai da gaske ba dai da mota ba shi kenan to ka gani wani ya ce mai miya direba ne Allah ya kyauta yan uwa Allah ya shirye da mu gaba daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai su kara su cakuda su gauraya sai a je a gaya wa boka wa anna aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai na aisha Allah kara mata yarda qalat tace qultu ta ce na ce ya rasulallah ya manzan Allah innal kuhana haƙiƙa bokaye kanu yuhaddithuna bishai'i ta ce ya rasulallah bokaye na gafa wani lokaci suna ba da labarin wani abu fa najiduhu haqqan kuma sai mu same shi da gaske ne ya faru wannan fara na Aisha take ba da labari ta ce bokaye suka zo su ba da labarin wani abu kuma sai mu samu abin ya tabbata ga abin yayi wannan ba shi yake jan mutane ba dama shi yake jan mutane ka je wajen boka ya ce maka abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza gashi kuma sai kaga abin haka ne yayi ko boka bai san ka ba yana can wani garin kai ma kana wani garin to daga lokacin sai ga jikin mutum yana bari lalle wannan bokan duk abin da zai gaya min da gaske ne to bari ku je yadda abin yake kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata amsa ya ce tilkal kalimatul haqq wannan ita ce kalma ta gaskiya din ya khafafu hal jinni wanda aljanu suke satowa daga sama fa yaqdhifuha fi udhuni waliyi sai su jefa wannan kalmar a kunnan waliyinsa daga cikin bokaye da da yan sihiri ita ce wannan kalmar guda ɗayan ta gaskiya wa yazidu fiha mi'ata kibati kun ji ba sai annabi ce sai su ƙara ƙarya ɗari akan wannan gaskiya guda ɗaya to wannan shine abin da yake faruwa duk abin da gaji boka ya gaya maka baya wuce wannan idan ba wannan ba to abu ne da yake zahiri ya faru kai baka san shi ba amma shi ɗanin aljani zai iya sanin sa tunda shi ba tunda mu ba ma iya ganin su amma zai iya zuwa ya bincike ya gano inda abin yake zai gaya boka abu kaza ya faru a waje kaza waye yayi boka sai tura aljani je bincike da ka zo sai ga maka sai ce abu kaza da abu kaza ne shikenan to ko dai ɗayan biyu ko dai shaɗanin sa ne ya gaya masa ta hanyar bincike da ya je yayi ko kuma a irin wannan kalmar ta wahayi ce da suka sato guda ɗaya ko kuma za mu ƙara abu na ukun shine suna da agent agent wani ma abokinka ne zai ɗauke ka ya kai ka kafin guje yau bokawa ya gaya masa sunanka da sunan babanka da sana'arka da komai naka abokinka ne amma agent ɗin boka ne idan aka ji abin da ka bayar yana da fasanta a ciki yan uwa ko kusan ana wannan wallahi da yawa ana wannan akwai da yawa daga cikin mataye wallahi agent ɗin bokaye ne za ta zo ta samu mace ta tsara ta tana gaya mata cewa ki je wajen wani ai ba boka bane malami ne wallahi da qur'ani yake aikinsa wallahi kaza wallahi kaza da sauransu kafin ta je ita kuma za ta yi bokan waya ta gaya masa cewa sunan ta wance mijinta sana'arsa kaza yake yi ga sunan babanta komai nata duk detail ɗinta sai ta gaya masa to da ya je shi kuma sai boka ya fara bayani ba ke ce wance ba eh ni ce wallahi alagafar ta mala ba ke ce mijinki ba kaza ba sunansa kaza ba kaza yake ba ba da sauransu irin wani abubuwan duk sai ta ji ya faɗi duk wani abin da ya shafe ta shi kenan daga lokacin kuma shi kenan aman na bihi aman na bihi Allah ya kyauta to ɗaya daga cikin hanyoyin waɗannan hanyoyin suke abin yan uwa mu ɗauki abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa la yuflihu sahiru haifu ata yan uwa mu ɗauki wannan mu sashi a gaban mu abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa wallahi boka ba zai taɓa da rahota ba ba zai taɓa dacewa ba har abada ta yaya za a yi mutumin da ya ce Allah maɗaukin sarki ce ba zai taɓa dacewa ba zai taɓa rabota ba har abada kai kai tsammani za ka samu dacewa daga wajensa don Allah Allah maɗaukakin sarki da halicce shi ya ce ba zai taɓa dacewa ba kai kuma ka ɗauki neman dace ka kai wajensa wata irin toshewa basira ce irin wannan yan uwa in dai muna son zaman lafiya a cikin al'ummarmu da iyalanmu da maƙotanmu da abokan sana'armu wallahi sai mun bar zuwa wajen boka amma zaman boka a cikin al'umma kullum ina maimaita wannan bala'i ne masifa ne rigima ne a cikin mutane ba za a taba zaman lafiya ba inda akwai bokaye a cikin wallahi babu zaman lafiya a cikin al'umma musulmi inda akwai bokaye shi sa za ku kuje karanta kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab ku gani yace haddu sahir al-qatl haddin bokan aka mashi kashe shi ake kashe shi ake saboda hadarin sa a cikin mutane amma yanzu bari bokaye sun yada a cikin yan uwa kowa yana kallo sun yaɗu iri-iri za a rinka gani ana shiga gidan boka ana fito ana shiga da kaji ana shiga da kaza ba fa bakin cikin kai mai kajin muke yi ba a'a muna bayani ne yadda ake damfar mutane ƙwarai da gaske dan kawai ne yace a bakin ciki a muke ana shiga mai da kaji ana damfar mutane kuna gani matayen mutane suna shiga aje a ɓuya da mace a cikin ɗaki saboda Allah mutum ya je ya keɓe daga shi sai mace a cikin ɗaki minti kaza awa kaza da sauransu me yake mata saboda Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in dai namiji ya keɓe daga shi sai mace a cikin ɗaki na ukun su wane ne shaidan annabi ya faɗa haka kuma duk ana gani duk al'ummar musulmi da manya da yara da masu hankali da bar hankali kowa yana gani kuma kowa ya shiru wannan me yake nuna kenan mun fa yadda kenan wallahi mun yadda kenan dole mu ɗau mataki akan irin wannan duk wanda muka tabbatar bokanci yake yi babu kakkauta ana zuwa wajen mutum kai baka san lokacin da mutum ya je karatu ba bare ka ce darasi yake bayarwa shi ba likita bare ka ce magani ake zuwa karɓa wajensa to me yake yi kenan mata da safe mata da rana mata da dare dan Allah ɗan uwa ba mu tunani ba a cikin al'umman mu a cikin unguwan mu muna gani ana irin wannan fasadin ana badala kuma kowa ya kawo da kai akwai matsala fa yan uwa shirka ce ba shirka ce shirka ce hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bota saboda ka yan uwa dole gaskiya sai mun tashi mun wa kanmu fada dole sai mun tashi mun yi abin da ya kamata duk inda bokaye suke gargwadon abin da zamu iya yi mu yi Allah ya sa mu dace wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi malai ce hal yumkin ay yuslima al-qarinu shin za ta yi a ce qarinin mutum ya musulunta yan uwa abinda ake nufi qarini shine aljanin da yake tare da mutum kun san kowanne mutum daga cikin mutane akwai aljanin da yake tare da kai ko da yaushe baya kaucewa kamar yadda ka san kana da mala'ikun da suke tare da kai wanda suke rubuta maka alkhairi da sharri to haka akwai aljani duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya halice shi to shedan daga cikin babban shedan zai turo masa ƙarini sai ka je ka buwa ne sai ya mutu saboda haka sai ya tabinka duk inda zaka kuma kai ka san duk inda aka ce shedan yana tare da kai ka san akwai matsala ba alkhairi zai umarce ka da shi ba sharri ne to shi wannan ƙarinin da yake tare da mu kowa yana tare da shi yanzu haka kowane ɗaya daga cikin mu akwai nasa yawwa ko duk muna tare da su yanzu amma dai yanzu Allah Allah ba akwai sarki ya dora mu akan akan sa ne shi sa ga mu a masallaci muna karatu wani yanzu haka zancen da muke yana club ba haka bane wani a gidan karowe kwana wani a gidan giya ya kwana to shi irin nasa karinin kinan to mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan namu shi sa yanzu da muke magana ka ga mu a masallaci kuma karatu muke Allah madaukakin sarki mun gode maka haka al'amarin yake to zai iya musulunta shin saboda imaninka da takawa da aiki na gari za ta yi a ce naka karinin ya musulunta shi ne malai ce ƙulu doktor umar suleiman al-ashkar babban malami doktor umar suleiman al-ashkar ya ce wa qad yasilu al-amru ay yu'athira al-muslimu ala qarinihi al-mulazim lahu fa yaslima yace hakika al'amari zai iya kaiwa ta yadda mutum musulmi zai iya yin tasiri akan karininsa wanda ya lazimce shi ko da yaushe ya musulunta yan uwa wannan magana ce fata wani malami da yake faɗa gwargwadon fahimtarsa za mu zo mu ji shin haka ne zancensa ko kuma akwai gyara sai ce akhrajahu ahmad imam ahmad dan hanbal ya fitar da hadisi fi musnadihi a cikin musnad nasa wa muslim hakan imam muslim ya fitar da shi fi sahihi a cikin sahihi nasa an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله تيرا da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku illa wakila bihi qarinuhu min aljinni wa qarinuhu min almalaika face sai yana da a qarini wanda aka wakilta masa aka ɗamfara su tare daga cikin mala'ika da kuma qarini da aka wakilta su tare aka dan fara masa shi daga cikin aljanu kowanne ɗaya daga cikin mutane haka yake akwai na mala'ika akwai na aljani shi bangaren mala'ika bangaren alheri ne bangaren shaidani kuma bangaren sharri ne haka al'amari yake shi za ga zuciyarka kala biyu ce kullum wani lokaci idan ta yi dama wani lokacin sai ta yi hagu in ta yi hagu shaidan ya ja ta kenan in ta yi dama mala'ika ya ci riba kenan kullum haka ake haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalu sai sabai suka ce ya rasulullah wa iyyaka ya manzon Allah hadda kai ma kai ma kana da ƙari ne daga mala'ika kuma daga cikin shaidan ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa iyaya hanni ma annabi ya ce har shi ma yana da ƙari ne daga cikin aljanu to ya kuma ni ko kai dan uwa walakin Allah anani alaihi sai dai Allah madaukakin sarki ya taimake ni akan nawa ƙarinin na aljanu kenan fala ya amurni illa bi khairin baya akwai aslama na'am fa aslama ya musulunta fala ya amurni illa bi khairin baya umarta ta da kuma sai da alkhairi to wannan karinin wa kenan karinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karinin sa ya musulunta tunda musulmi ne za ku ga ba zai umarce shi da kuma ba sai da me sai da alkhairi sannan kada ku manta lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yaro an tsaga kirjinsa haka nan lokacin da za a yi a isra'i da mi'raji da shi nan ma an tsaga kirjinsa sau biyu ana tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wasallam kuma kowane daga ciki an ɗauko zuciyarsa an cire rabon shaɗan an zubar haka ne to ina shaɗan ya isa ya tasiri wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ni ko kai akwai wanda aka cire zuciyarsa aka ɗauke rabon shaɗan tana nan a ciki rabon iblis yana nan a ciki ni ko kai a kawar da ɗari ne sai musulunta babu hatta sabon annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi manya-manya irin sai na abubakar siddiq babu wani wanda isa ce maka ƙari ne sai ya musulunta annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi shi kadai aka rawaito ƙari ne sai ya musulunta wannan khususiya ce ta shi shi kadai amma mu namu yana nan ana ta gwagwarmaya yawa ya ja ka kai ma ka dan ja shi dai haka qultu mala yace sai na ce wa fi ma qalahu doktor al-ashqar hafizahu Allah nadur yace a cikin wannan magana da doktor al-ashqar ya faɗa yace akwai abin dubawa li'anna kalamahu saboda zancensa yashuru bi anna ayi muslim yumkin ayu asir ala qarinihi fa yuslima yace saboda zancensa za a iya fahimta cewa kowanne musulmi kowanne irin musulmi gama gari da wanda ba gama gari ba zai iya tasiri akan nasa ƙarinin shi ma ya musulunta haka zancen sai yake nunawa yace bal huwa sarihun fi zalika bar ma zancen sa karara abin da yake so ya tabbatar kina walakin al'amara ghayra zalika yace mal yace sai dai al'amarin gaskiya ba haka yake ba li'anna al-khayra ظاهره اخت... لأن الخبر عفوا لأن الخبر ظاهره اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك sai dai labarin idan muka kalli hadisin yadda ya zo zahirinsa wani abu ne da aka keɓanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai shi shi kadai kamar yadda ba da labari ya ce sai dai ni Allah ya taimake ni a kan nawa ya musulunta haka ya ce baya umarta ta da kuma sai alkhairi amma bayan shi fa babu wani ya ce famanid da al'umum wanda duk ya yi da'awar cewa hadisin gamamme ne kowa ma zai iya musuluntar da nasa ko kowanne shaidanin aljani matukar mutum mutumin kirki ne nasa zai iya musulunta ya ce fa alaihi dalili to muna bukata sai ya kama da dalili yadda muka samu hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya nuna nasa ya musulunta to lallai kai ma ko kuma ko su ma a samu musu hadisin da ke nuna nasa ya musulunta in ko ba haka ba to babu saboda haka duk namu yanzu babu wanda ya musulunta yana na a sa na shaidani kuma zai umarce mu da abin da ba daidai ba shi za ka kawai lokacin sai ka ji baka san alkhairi dan uwa ba haka bane haka kawai lokacin sai ka ji duk wani abin alkhairi baka san sa sai ka dauko alqur'ani za ka karanta sai ka sai ka aje ka kasa kai kanka wani lokaci idan ka je kai wani abu idan ka zo ka zauna sai ka kai kanka wannan abin ka san ba daidai kai ba saban Allah ne ba fa wanda ya same ka ba a zuciyarka lokacin abin ya riga ya tafi sai ka tabbatar kai ma ba ka san abin da kai ba daidai bane to wancan karinin kenan dama abubuwa ne guda biyu manya-manyan makiya dan adam wanda su suke kashe wuta jahannama duk mutumin da ka gani a cikin wuta wallahi su suka kashe yan uwa na farko shedan na biyu zuciya wannan zuciyar da take jikin mu ita wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu la'ammaratun bisu shedan da zuciya su suke kai mutum wuta to saboda haka malai yana so ya tabbatar mana da cewa babu wani nassi da yake nuna cewa na ɗaya daga cikin miya musulunta wali za lamma kana umar radiyallahu anhu qawiyul iman sai malai zai baza mana wani misali sai ce shi sa zaka ga sayyidina umar Allah ya kara masa yarda yayin da ya kasance mutum ne mai karfin imani rasikhal aqida mai tabbatacciyar mai kafaffiyar aqida shadidan fi dinihi mai tsanani wajen kulawa da kiyaye addininsa sa kana ghayatu amrihi amma duk da haka zaka samu ƙarshen makurar al'amarin sayyidina Umar ay ya khafa minhu shaytan shine shaytani yana jin tsoron sa walakin lam yastati ay yu'athir alaihi fa yuslim sayyidina Umar ba shi da iko yayi tasiri akan shaytanin sai musulunta dan uwa mafahimci wannan magana ta malam duk da cewa sayyidina Umar mutum ne mai karfin imani kowa ya san sayyidina Umar yadda yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر idan shedan ya bota idan sayyidina umar ya bota hanyar to shedan baya bin wannan hanyar ba a hada hanya tsakanin sayyidina umar da shedani saboda imani shi kansa shedanin tsoron sayyidina umar yake amma duk da wannan tasiri irin na sayyidina umar da karfin imani ba a taba hikaito cewa shedanin sa ya musulunta ba sai dai abin da aka ce shedan yana yana shakkarsa ina fata an fahimta to idan akwai irin mutanen da za a ce shidanin sun musulunta bayan annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi irin su sayyidina umar ne irin sayyidina abubakar to tunda nasu ba su musulunta ba to kaga nawa kuma za a ce zina ya musulunta babu malaki summa law afara muslimun muslimun ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam ala shaytanihi da a ce wani mutum yayi tasiri akan shaydaninsa ba annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ba fa aslama ta yadda shaydanin nasa ya musulunta lan tafat hikmatul ikhtibar wal ibtila malai ce to da hikima da ta sa Allah madaukakin sarki yake jarraban mutane yake gwada su to da wannan hikimar ta gushe ai daman hikimar da yasa aka ce akwai shedani a tattare da kai dan a gwada ka a ga zaka iya tabbata akan imani shedan yana jan ka kai ma kana ja yana kokari kai ka ga halaka kai kuma kana kokari ka kai kanka ga zuwa ga najati zuwa ga tsira ai jarraba ce wannan kullun shedan abin da yake so ya halakar da kai ga kuma hanyar da Allah madaukakin sarki yake so ya bi to kana kokarin kaucewa daga abin da shaɗan yake so ka je inda Allah yake so wannan shine jaraba ai to idan aka ce kowa zai iya musuluntar da shaɗanin sa to ina jaraba take anan shaɗanin ka ya riga ya musulunta da kai da shi dan musulmi ne me zai umarce ka da shi kenan alkhairi to babu jarabar sai ka samu a cikin mutane akwai wanda ba sa sabo kwata kwata sun zama annabawa kenan ina fata an fahimta to hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya kawo jarraba da babu ita kenan inda za a ce shaɗanin kowa ya musulunta malaci na'am yumkin ayubi ifal mu'minu shaytanahu tabbas mutum zai iya raunata shaydaninsa zai iya sawa shaydanin da yake jikinsa ya rauni bi kasrati dhikri wa ta'a ta hanyar yawaita ambatan Allah da da'a wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani ɗan wannan fata an fahimci wannan ko ko da shaydanin ka bai musulunta ba za ka iya sa shi ya rauni ya kasance ba shi da tasiri ya kasance kamar ramammiyar dabba ce a cikin ƙosashin dabba ramammiyar dabba a cikin ƙosashin dabba ba ta da tasiri sai yadda aka yi da ita to haka shaɗaninka zai kasance me yasa saboda yawan ambatan allanka saboda yawan karatun alƙur'aninka yawan sallolin nafilarka yawan kyautatawa jama'a ka yawan kaza ɗinka to shi zai sa shi shaɗani duk lokacin da kake aikin alkhairi to kamar gajiyar da shi kake ramar da shi kake raunana shi kake shine abin da malai yake so yace yace lidhalika bima ويمكن أن يستأنس لذلك بما جاء عن أبي هريرة مرفوعا yace za ta yi mu iya ɗebe kewa da wani hadisi da aka rawaito daga Abu Huraira wanda yake marfu'i abin da yace za mu iya ɗebe kewa saboda hadisin bai inganta ba hadisi ne ba ifi to amma za a iya karanta shi domin a ya ma'anarsa tana da kyau ta dace da abin da aka kawo yace innal mu'mina haqiqa mu'mini la yumbi shaytanahu yana gajiyar da shaydaninsa ya raunana shi kama yundi ahadukum ba'irahu fi safri kamar yadda ɗayan ku yake gajiyar da dabbarsa a cikin halin tafiya idan tafiya ta yi tafiya zaka ga kai ko da karfe ne idan kai tafiya da shi kai tafiya da shi zaka wani lokaci sai an tsaya an masa juye an masa kaza an duba kaza an duba kaza saboda me saboda tafiya ta kai tafiya idan aka ci gaba tafiya da shi aka kuma sai a samu matsala to bari kuma dabba mai jini da tsoka a jikinta idan tafiya ta yi tsayi da yawa kuma sai ta gaji sai ta tsaya ta huta ta sha ruwa ta ci abinci to yadda ka san dabba tana gajiyawa idan tafiya ta yi tsayi to haka shaidanin jikin mutum yake gajiyawa lokacin da mutum yake yawan ambatan Allah madaukakin sarki malai ce qala al-haythami rawahu ahmad fihi ibn lahi'a wannan hadisi imam ahmad ya fitar da su sai dai ya fitar da shi sai dai a cikin isnadin hadisin akwai al-qadi ibn lahi'a wanda yana ɗaya daga cikin malaman da idan suka rawaito hadisi galibi hadisinsu baya samun karbuwa in dai bai bayyana karara cewa ya ji hadisin daga malaminsa ba saboda yana yin tadilisi kamar yadda zamu ga malam ya sa lamba a ƙasa ya ce qultu wa fihi aidan musa bin wirdan wa lahu awhamun haka nan a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum da ake ce masa musa dan wirdan shi ma yana da kurakurai da yake yawan yi a cikin rawaito hadisi wa abif ila dalika kuma ka ƙara akan wannan ma anna abdullahi bin lahiya hakika shi wannan abdullahi bin lahiya alqadi din lam yusarrish bi tahdith bai bayyana ƙarar cewa ya ji hadisin daga malamin sa ba wa qad ramahu ibn hibban bi tadlis ibn hibban ya jefe shi da cewa na yin tadlisi fa qala yace kana salihan ya kasance mutumin kirki ne abdullahi bin lahiya walakinahu yudallisu sai dai yana yin tadlisi ani bu'afa game da wanda suke masu rauni sai ɓoye sunansu sai ambaci sunan waɗanda suke masu inganci fa hadhihi illatun ukhra wannan wata illa ce ta daban hadisin dai bai inganta ba amma dai ma'anar hadisin mai kyau ce in muka kalli abinda malai yake so ya tabbatar mana cewa mutum zai iya raunana shedanin sa ta hanyar ban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon raunana shedanin mu da gajiyar da shi da sanyawa ya kasa duk abin da yake na sharri ne ya kasa umartar mu da shi wannan ba za ta yi ba yan uwa sai mun tashi da aikin alkhairi da ambatan Allah yawanta karatun alqur'ani kyautatawa jama'a da sauran duk abin da yake kama da haka Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan yan uwa insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai na'am na'am da aka fasa kuma aga haka ne duba ne duba ne duk duba ne duk irin sun duk abinda muka ambata kenan duk haramu ne wani duk abinda ake abu ne na bokanci bai halatta ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah